على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الموطأ باب ما لا يجوز كما يجوز باب ما لا يجوز دامي magana akan babin da yake magana irin kyautar da bata halatta ba mutum musulmi ya yi ma la ya juzu min al'atiyya ko ma la ya juzu min al'nihali wal'atiyya akwai kyauta ta halal akwai wacce take kyauta ce amma kuma ba halal ba قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان ابن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أي من كمان كرنت أنكم shi yasa na ce ma la ya juzu ko ya juzu to wani hadisi ne da ba mu yi ba mun yi na abubakar ma kala ya haya sami ta oke ni babi ne a wajena ma ya juzu min al'atuyyar kenan to za ku ji waye mai gaskiya tsakanin ni da ku sai an karanta abin da ke ciki ma dai bari in tabbatar a wata nuska din babi to can kenan babi biyu aka yi muku mala ya juzu ما يجوز من الأطية طيب قال يحيى كو تبرم غني قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أعطى أحدا أطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المؤطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها قال وإن أراد المؤطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها قال مالك ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك أرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا أحلف الذي أعطي مع شهادة شهادة شاهده فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له قال مالك كل من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطي فورثته بمنزلته وإن مات المؤطي قبل أن يقبض المؤطي عطيته فلا شيء له وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه فإن أراد المؤطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها imamu malik yake cewa rahimahullahu ta'ala a al'amru inda na fi man a'ata ahadan atiyatan la yuridu sawabaha duk wanda ya ba da kyauta wanda baya neman lada a nan abin da ake nufi da sawab wato baya neman sakayya ko wani abu na duniya misali wani in ya zo ya baka wani abu na alheri to yana so kai kuma daga baya kai ma kai masa wani abu kamar kyautar mata zigaggen mata da a, me ake cewa wanda in mata sun yi haihu wannan suke bayarwa na'am barka kaga yawanci barka ba dan Allah ake ba wannan atiya ce yuradu thawabuha kyauta ce an bayar amma fa ana so a yi sakayya a kanta kakan kai wa sarki kwan zabbi kakan kai wa sarki raguna a sallah kana kai wa sarki ƙwaryar zuma gashi dai ka kai masa amma turidu thawabaha thawabuha kana neman sakayya a kanta saboda me watakila akwai wata gona da kake nema ko wata alfarma da kake nema ko wani abu da sauransu ina muku bayanin sawabuha ne kawai ku rike duk kyautar da wani ya bawa wani amma da ka bayar kana neman wani abu daga baya bayan kayi kyautar to ita ce atiyatun turidu sawabuha to hukuncinta daban da kyautar da na zo na ɗauki wannan ruwan na baka na ce gashi saboda Allah kawai na ɗauki jakan nan na baka na ce gashi saboda Allah kawai kuna ganewa to ka san ana yi wa mutane hukunci ne da abin da suke nufi man a'ata al'amur inda na fi man a'ata ahadan atiyatan la yuridu sawaba wannan kyauta ta yawwa sorry tana gaban bayan motar kawai duka buɗe sai ka sa hannun ka buɗe a manual ya rufe motar shi in ka ɗauke ta kujerar baya ka tabbatar ka rufe motar fa ashhadu alaiha sai ya kafa shaida cewa ga shi na ba da kyauta ga wani zaidu ka sani na ba wa amur kyauta fa innaha sabitatun imam maliki ce to wannan kyauta ce tabbatacciya lillazi utiyaha ga wanda aka bawa ka ci kyauta malam an baka kyauta an kafa shaida an baka an gane ko yawwa dole ya dauka ya baka wannan kyauta din illa an yamuta mu'ti bi kasr at-ta sai dai in al-mu'ti sai ka rubuta al-mu'ti shine al-wahibu sai dai in wanda alwahibun almuti alwahibun wanda ibada kyautar ya mutu kabla an yaqbida alladhi utiyaha kafin wanda aka bawa kyautar ya karba ya dauki kyauta ya baka ya kafa shaida ya baka kyauta ga mota ya baka a ya baka gida a ya baka kaza har ya kafa shaida cewa ya bayar a sakacinka baka je ka karbi wannan kyauta ba sai ya faɗi ya mutu shi wanda ya baka kyautan qala malikum to yanzu kun ga case an yi developing case an ba da kyauta an kafa shaida amma wanda aka ba wa kyautan bai je i karba ba mai kyauta kuma ya mutu qala malikun wa in arada al-mu'ti امساكها amsar kafin ci gaba da karantawa me hukuncin wannan kyautar ta lalace batalat ku riƙe ku ɗaliban ilimi ne duk wanda ibada kyauta ma wani na ce muku kyauta kuma la yuridu sawabaha dan Allah ibaka shi ba ya baka dan ka biya shi ko kai ma wani abu ba aka yi ta ajiyar kyauta baka zo ka karba ba wanda ya baka kyauta ya faɗi ya mutu yana mutuwa batal alhadiyya ta mutu sai dai in ka samu ƴaƴansa jahilai marasa ilimi sai ka zo ka karbi kyauta kuma amma wannan kyautar ta lalace da haka ku daina sakaci in an baka abu kai wuf ka karbe ka ji ko kuma ba komai a wajen Allah iya da ladansa me ya bata kyautar mutuwa matsalar ta mutuwa ce batsalatil hadiyatu biwa imam malik ce wayin aradul mu'ti imsakuha ba'da an ashhada alaiha to shikenan ga wani kes din idan al-mu'ti al-wahibu kenan al-mu'ti al-wahib wanda ya bayar in imra'atun wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin to idan wanda ya bada kyautar kuma bayan ya kafa shaida sai ya ce a bari zan ajiye maka kyautar ka zo za ka karɓa mota ce ya baka sai ce a barin ajiye ta gida ne ya baka ka zo za ka karɓa sai ce a barin ajiye falai salahu zayalik ba da wannan hakkin ka ce a bani kayana bani kayana mana laisa lil wahibi haqqul imsak ba da hakkin ya rike maka kyauta duk wanda i baka kyauta kuma ya ce wai zai rike kyautar ba zai baka ba yanzu ba to bai da haƙƙi sai dai kai ne baka da ilimi ka kyale shi idza qama alaihi biha sahibuha idan sahibin kyauta shine al-mawhubu lahu sahibuha ana al-mawhubu lahu al-wahib wanda ya bar al-mawhubu lahu wanda aka bawa idan wanda aka bawa kyautan yana da iko shine idza kama alaihi biha sahibuha akadha in fa ka samu iko to ko da karfi ko da karfi ne ka karbi wannan kyauta din shine abinda wannan uslubin yake nufi in ka idza kama alaihi biha sahibuha akadha akadha ma'ana jabaran ka ganta ko kaga rediyo tana yi cd yana kawai gidan kasa mai makale duka guda biyu to kaga wannan shine abin da imamu maliku Allah ya masa rahama yake so ya gina mana qala malikun wa man ata atiyatan thumma nakala alladhi ataha to ga wani hukunci yanzu wancan mun gama da shi ko bayani ya fito ko wanda ya bada kyauta thumma nakala alladhi ataha daga baya sai ya yi musu ya ce bai bayar ba ya baka gida ko ya baka mota ko ya baka kudi aka zo aka tada zance nakala nakala ankara nakala ankara sai ya musa waye kenan ya musa nakala alwahibu نكل الواهب أي أنكر الواهب فجاء الذي أعطيها بشاهد تو sai wanda aka bawa wahubu lahu sai wanda aka bawa kyautar sai ya zo bi shahidin da shaida guda ɗaya a'a alhaji wallahi ka bani gidan nan alhaji ya ce ban bayar ba fa sai ya ɗauko shaida ɗaya kaga ji shi bi shahidin ana nufin shaida ɗaya ana so a gina wani matsala ne anan shaida kwaya ɗaya kawo ya shahadu lahu annahu atahu zalika yana shaida masa cewa lalle fa shi shaida ne an ba wa wannan bawan Allah gida ardan kana aw zahaban kadara ce ardan kadara ce ko gida ko gona ko ƙasa ko ha shinge ko lambu ko au zahaban ko zinari ne au warikan ko azurfa zinari da kudi haka au hayawanin ko dabba to to ya zo da shaida guda daya to yanzu ya za yi uhlifa alladhi a'ta u'tiya kai ko uhlifa alladhi u'tiya to anan gurin sai a ce wanda aka ba wa kyauta ɗin ya zo da shaida to sai ya rantsuwa kai ga shaida ka ga rantsuwa yaminun ma'a shahidi kenan ka buga mana rantsuwa cewa lallai wani ya baka kaga ka karfafa zancen ka ga shaida ga rantsuwa kuma da ya zo da shaida biyu ne da ba za a ce ya rantsi ba ita rantsuwar tana representing shaida ne ɗaya a shari'a ma'a shahadati shahidihi tare da shaidar mai masa shaida wannan al-yaminu ma'a shahidil wahid kenan hukunci ne a fikihu to fa in abal ladhi u'tiya an yahlifa idan wanda aka bawa waye kenan al-mawqubu lahu aba yaki an yahlifa ya ce a baran rantsi ba ga shaida ga rantsuwa kasan zai iya yiwa ya ke rantsi ba mamaki shaidan sojan haya ne kuma su a daɗin suna tsoron allah da wala allah ko sun yi rashin gaskiya sun kawo shaidan sojan haya bare yadda dai ya rantsuwa ba kam kare halaka ya ce ba zai rantse ba wayan aba an ya halifa ok shi kenan wayan aba alladhi uti an ya halifa to sai me sai a dawo hullifa alme almu'ti karka ce almu'ta kana cewa almu'ta ya zama almahubu lahu hullifa almu'ti sai a sa wanda ya bayar alwahibu kenan sai sa a saman almu'tin in kai ka rubuta alwahibu dan ka rikici hullifa almu'ti to sai a dawo da rantsuwar kan to kai da kai da ake da'awar ka bayar da kayan to ka rantse tunda ya ki rantsiya shi ka rantse da mutumin ka sai ce nima ba zan rantse ba to wa in aba an yahlifa aidan shi din sai ya iya rantse kuma du to adda ila al-mu'ta madda'a alaihi sai ya dauki abinda al-mawhubu lahu yayi da'awa abinda wanda ya ba wa kyauta yake da'awar an ba shi ka ɗauki gidan nan ka ba shi ka ɗauki motar nan ka ba shi tunda ya zo da shaida ɗaya kai kuma ka ƙi ka rantse da ya rantse da ya zubar da shi kawai janibin mai ba da kyautar ya fi ƙarfi inda ya yi rantsuwa to amma ba zai yi mutum daga shaida ya zo da ita ya shari'a za ta iya da ƙin rantsuwar da ya nuna bai da gaskiya da aka ya ɗauki abin da aka yi da'awa ya bayar in ya ƙi kuma tunan ne alƙali zai yi aiki damun muna magana ne akan kitabul aqdiya to a nan ne alƙali zai aiki ba za ka bayar ba to sai mu ɗaure ka ba za ka bayar ba sai mu karɓa dole mu baka kuna ganewa idan kana lahu shahidun wahidun kenan idan shi waye almawhubu lahu yana da shaida ɗaya kenan ko fa in lam yakul lahu shahidun to to idan kuma shi ma bai da shaida fa shi wa almawhubu lahu ba shaida sai da awa haka kurun wani ya zo ya ritsa kai ce ai motar nan taka wallahi ka bani ita ina shaida ba shaida fala shay'a lahu la shay'a lahu fi da'awa ku kenan in ya ci sa'a ma ba a zane shi da tsumagiya ba komi bai da shi to wani zai ce to in ya rantse fa wa in halafa ko da ya rantsi bai da shi ku rike wannan hukunci ne fa ko da wani ya zo ya ma rantsa ce wallahi tallahi ka bani gidanka wallahi alhaji ka bani kaza ina shaida ba shaida alƙali sai hukuncin baka da komai rantsuwa ba ta aiki ko da ka rantsi akan da'awar kayan wani amma shi mai kaya ko da kana da shaida in ya rantsi ya ce bai baka ba to za a yi magana ne da aikin shi Allah sa kuna gane qali malikun wa man ata atiyatan la yuridu sawabaha to shikenan summa mata al ya juya kes din ne yanzu wanda ibada kyauta ba tare da yana neman ladan kyautan ba kuna ganewa to amma wanda aka bawa kyautan ne ya mutu da zumunci wanda ya bada kyautan ne ya mai ya mutu ko to wanda aka ba shi kyauta kyauta ta saboda Allah kuma sai shi din mai karban kyautan ya mutu bai karba ba fawara satuhu bi manzilati shi wuf sai su ce a ai an bawa babanmu kyauta a ba mu kyautar mu ya zama na magana وإن مات المؤطي قبل أن يقبض المؤطى عطيته فلا شيء له دم من يبياني وذلك أنه أوطي عطاء لم يقبضه فإن أراد المؤطي أن يم- يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس له ذلك إذا قام صاحبها أخذها منكرا تونكو طيب باب القضاء في الهبة نعم مالا ban ji ba eh shine mafhumul mukhalafa din ƙwarai kuwa da gaske ƙwarai kuwa da gaske dama ai ba dan Allah wacce Allah kiyaye ma za ka iya cewa ya dawo maka da shi ta kai wa yalla kwai kwai ko ka kai masa raguna ai ba za ka iya ba ai shi yasa ma ko magana ma ba su yi ba saboda yawanci ba a iya cewa a dawo da shi ba kuma ba za ka iya zuwa kai da'awa ba da kunya ma ai na ba shi kyauta kuma dama ina nufin dama abun a munafurce kai ai dan bukata ce a boye حدثني مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان ابن طريب المري أن عمر بن الخطاب قال ون- من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها كذا ونصابه كنشن كنن kaji kaji maganarka yarji'u fiha idza lam yurda minha kai amma dai da kunya wallahi babul qada fil hibati za a yi mana hukunci dangane da a kyauta da mutum ya bayar imamu malik ya ce daga dawud ibn al-husayn Hussein kar ku manta musaggar ne na Hassan da Husaini da Hassan fa duk abu suna ɗaya ne Hassan Hassan Al-Husainu ɗan ƙaramin Hassan walad yaro Al-Wulaidu ɗan ƙarami tasghir ne Jabal Jubail da haka Hassan da Husaini duk suna ɗaya ne shi yasa an ce in an ce al-husaini sai a ce musakharan dan koda wasalin ya'un din ya fadi koda kaga an sa hasan an sa musaghar to a rubutun ne suka yi kuskure tunda an sa musaghar to husaini ne yara ne yaya da kani kuma duk an samu suna ɗaya kowa hasan hasan lokacin da kaji an ce hasan da husaini to ba sai ka tambaya ba waye babba hasan waye karami husaini Allah sa kuna gane to akwai kuma al-husayn bisot an gane ku an abi ghatfan ibn tarif al-murri أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لسلة رحم وند إبادة كوتا سبو دساد زمنشي نعم كان إيه ومتين كوتا دن زمنشي آه dan uwanka ne a danginka ne a a kanwar mahaifiyarka ne sai ka je ka kai mata kyauta saboda dada jaddada zumunci kenan akwai kyautar silatu rahim kaga ba ta akwai bambanci tsakaninta da kyautar bakin titi da ka ba wani babu wata alaka ta rahim tsakaninku to ana so ai wannan na biyu au ala wajhi sadaqatin ko kuma ka ba da kyauta amma a fuskar me sadaka wancan na ka bayar ne don saboda ha sada zumunci wannan kuma ka bayar ne a matsayin sadaka ne kyauta ce na baka amma ni ina nufin sadaka Allah ibani lada ina so ku gane bambancin saboda akwai hukuncin da za a faɗa kyautar zumunci kyautar sadaka to duk wanda ya bada kyauta ta zumunci ko sadaka fa innahu la yarji'u fiha baya dawowa ya ce a bani kayana saboda me ai kai kurba ne ai kai niyyar kurba ne me kurba ka nemi kusanci da Allah ne duk wanda ya bawa dan uwansa na jini danginsa a'a dan gidan yarsa dan gidan yayansa dan gidan kaninsa a'a dan gidan kanwa dan gidan a'a ka bashi wani abu to ka ba to ya kamata kuma ka karbe ka fasa zumuncin wancan kuma ka bashi saboda sadaka an taba yin sadaka a jiya kwace fa inna la yarji'u fiha ba zai dawo ba imam al-baji yace yuridu an yaqsuda biha al-qurba duk abin da kai nufin Allah ka bawa to ta zama lazima ya zama dole dan da kunya karba abin da ka bawa Allah laysa lahu ruju'u fiha to anan gurin me hukunci jama'a an karbe ta ko ba karba ba anan irin wannan kyauta ko me ita ya karba ko bai karba ba in dai ala wajhi silat rahim ne ko ala wajhi sadaqati ne to ba a ba a cewa na fasa kun ga idan kuna gane karatun nan so ake ayi maka bayanin hatta hadisin da yace in an yi kyauta a je a karba kamar kaza ne kamar wanda ya amai ne ya lashe to malamai sun yi tafsili da bayanin shin kowace irin kyauta ne yanzu ka je ka ba shi kyauta ya iya karba za ka karba ba kowace ce za ka karba ba kowace ce ba za ka karba ba wata ya halatta karba kayan kankana su wa man wahaba hibatan yura annahu inna ma arada biha ba wanda ya ba da kyauta dama yana yin nufin yana nufin a dan mai sakayya ne a dan bashi tukuici ko a dan yi mai wani abu a maimakon ta yanzu kana neman wani abu wajen babban mutum sai ka je ka gaishe shi a yalla bai wallahi na zo gaishe ka ne to na gode Allah saka ran yalla bai ga ƙwarya zuma nan na kawo maka saboda abin nan to Allah ya saka da alkhairi can bayan shekara ɗaya ko ta bakwai sai ka dawo gaisuwa baka taho da ƙwarya zuman ba sai wallahi da mun da irin matsala ne aiki ne muke nema wa yaron mu ya ranka ya dade muna nema wa dan mu aiki ne a Allah saka shi kuma zai tuna a wannan ai ya taba kyautata mu a barin masa to duk da akwai wata magana akan wannan wala tamnun tastaksir wannan wani kes ne kuma ka bada kyauta kana neman a biya ka to za mu zo mu tattauna akai inda wani ɗalibi zai mana aiki akai da wannan hadisan ya je ya duba kuma tafsirin wala tamnun tastaksir mai malamai suka ce me ake nufi wace irin kyauta ce dan bari ku ji abin da zai ce anan man wahaba hibatan yura annahu inma arada biha thawaba wa huwa ala hibatihi yarji'u fiha idza lam yarda minha yurda minha kaji maliku yace wanda ya ba da kyauta saboda a yi masa wani abu na sakayya a duniya yana neman jaza'i to kuma ba yi ba fahu alahi bace to yana kan kyautarsa zai iya hukunci akan wannan sa idan yurda idan ba a yi masa sakayya ba a yardar da shi akan sakayyar da aka masa ba na maka abu kaza ni dan abin da zaka min kenan to kaga in mun tafi akan wannan fatawar ta Maliku rahimahullah idan mace ta kai atamfa yar uwarta ta haihu sai kuma ita ta haihu sai aka kawo mata dan kwali za ta iya cewa ta fasa kyautar a dawo mata da atamfarta wato anan imamul baji ya ce duk wanda ya bayar da kyauta yana neman ai mai sakayya wannan ita ce kyautar da ake cewa hadiyatun laysat ala wajhil qurba kyautar da daman ba dan Allah aka yi ta ba ba an yi ne dan neman yardar Allah kusancin Allah ba kyauta ce hadiyatu mu'awada ake cewa hadiyatu mu'awada mu'awada kyautar da za a biya ka a canja ma to idan ba a yi maka canjin aka biya ka abin da kake so ba imam al-baji ce fa inna lahu irtija'uha kana da dama ka dawo da kyautar ka ce wallahi ka fasa kamar kaya ne ka kasa shi a kasuwa na sayarwa idan ba a yarda da kai da farashin ba za ka iya fitar da kayanka daga kasuwa yi to a nan gurin maliku cewa yura an yura ana ganin ana an fahimci cewa kaza a nan abin da ake nufi irin mutumin nan daman da ya ba da kyauta mutum ne da shi daman ba ya ba da kyauta don Allah kawai kawai daman in ya baka wani abu baka sani fa nan gaba zai zo ya nemi wani abu a wajenka watakila yana iya sanar da wani cewa na ba wa wani ina jina maka to akwai ma wanda in sun baka kyautar za su sharɗanta gashi zan baka amma fa ni ma har sharaɗi suke yi ibnu habib ya ruwaito cewa daga ibnu majshun to irin wannan kyauta da mutum zai baka ya kafa ma sharaɗi cewa zan baka amma ni ma sai ka biya ni sai ka mun kaza to la ya jusu wannan kyautar ina fata ana fahimta to amma idan ya bayar wa sakata an zikiri sawabi ba ya bayar bai yi magana akan a biya shi ba daga baya to daga baya sai kuma ya zo bayan ya baka yana neman kuma me ka biya ya baka sai yana neman ka biya to shine aka samu maganar umar Allah ya yarda da shi wannan wadda za mu karanta ko muke karanta Imam al-Asbaq ya ce dalika ja'izun fil wajhaini duk ya halatta da bai faɗa ba in ya ga dama tunda namun shi ba dan Allah ya baka ba in ya ce ka biya shi kayansa to shikenan sai ka ba shi kayansa wasu kuma suka ce ba za ka bayar ba saboda menene a ai bai sharɗanta maka ka biya ba qala malikun al'amru al-mujtamu alayhi indana anna al-hibata idza taghayyarat inda al-mawhubi lahu to ga wani case din an baka kyauta wanda aka bawa kyautan ya karba kuma abinda aka bawa abinda aka baka din kyautar sai ta canja lissawabi biziyadatin au nuqsanin ta hanyar ƙari ko rage to fa inna alal mawhubi lahu an yu'ti sahibaha qimatuha dama muna magana akan kyautar da aka baka ne ba dan Allah ba ana so ka biya ka kula fa wani fa zai iya kawo maka irin wannan kyautar yana jira in ya kai ku kotu ba za a buga ne fa da haka in ka ga baka so ka game da mai kayan shi a'a wane kai in ka ba mutum abu ba dan Allah kake ba shi ba rike kayanka ka zo ka bani daga baya ka zo ka ce ai na taba baka kaza ni ma sai ka mun kaza saboda in kun je wajen alkali da yi karatu zai iya neman hakki fa to in kyautar ta canja ta hanyar ƙara wani abu ya baka kana tsammanin abin da zai karba bai fi kaji kwaya uku ba sai ya zo ya da'awar kaji biyar ko goma ko kuma ta tauye to almahubi lahu an yuti sahibuha wanda aka bawa sai ya bawa alwahibu qimar ta yawma qabdiha ka biya shi qimar qimar kyautar a ranar da ka karbe ta lokacin da ya baka wannan kwanan shinkafa biyar lokacin da ya baka kwanan shinkafa biyar qimar ta watakila kudin zakara ne guda daya kimanta watakila mai kudin zakara ne guda daya to sai ya zo daga baya ya maka rikici ya ce shi zakara uku za ka ba shi kai jama'a ɗan adam kenan mutum ya baka abu daga baya kuma kyauta ce ya baka amma wai yana nufin sai ka biya shi to idan aka yi rikici a sai alkali ya ce lokacin da aka ba da abin mai kimarsa sai a ce ai kimar zakara ɗaya ne to sai a ce kai ka mayar masa kimar kyautar da ya baka matsayin zakara daya babul insani aliyaci sarifin sadaqati na'am ƙwarai kuwa gaskiya ne in ya ga dama zai ce ka dawo mai tabo daman kai ma ka san ba dan Allah baka ba kuma kai ma da ka karba dan Allah ka karba ai ba a masallaci aka tara ma kudin ba to fassar da ka buga daman ai ko ya baka ko mai baka ba daman zaka buga ai ban ji ba ban gane mai kake nufi ba ehe ban ji ba Aha. yanzu muna magana ne akan ɗan siyasa da wanda i bashi taimako wani ya zo ya baka taimako ka je kai kamfen sai daga baya ce ka biya shi abin da ya baka shi muke magana kai me kake so ka ce ehe kai ne ka ɗauka ka ba wani ɗan siyasa ake maganin ya biya ka kuɗinka shi ina ruwansa da fasarka da ka buga ai ya ba ka kuɗi kawai ka dawo mai da shi ne hukuncin ana so ku ɗalibai ku gane duk wanda yake al'adarsa cewa in ya baka kyauta wani abu ba dan Allah ya baka ba to ka shirya fa inda zai nemi ka biya shi a wajen alƙali sai ka biya shi shine wanda ake yuridu bi hasawa ba aula la yuridu biha sawaba shine kyauta ta qurba kenan yanzu duk wannan jama'a muna magana ne akan kyautar da ba dan Allah aka bata ba damun ana bayarwa ne dan neman duniya to kenan kuma ya halatta to yanzu ya zamu yi da wancan wancan wala tamnun tastaksir dan in takaice mana kar in bar mana ciwo kyautar da ake nufi kyautar qurba ne wala tamnun tastaksir kyautar da ka bayar dan Allah lesh tastaksir Allah huwa allazi yujzik Allah shi zai ma sakaya ya zaka nemi dan adam mai biya ka abinda ka nemi Allah ya biya ka kuma ka koma gurin dan adam to wannan shine to yanzu in mun fahimci karatun kenan akwai wata kyauta da ake a rayuwa kuma ko ba mu halatta muku ba daman kuna yi ai ko mu wadda bata kawo ba daman kuna yi ko ba ku sarraha kuka faɗa fili ba ai kuna zuwa ku ɗauki wani abu ku bayar don kuna neman a biya ku na'am shi ma ita za ta iya shiga ya danganta ga niyyar mutum kyautar da ake don neman aure kyautar da ake wa budurwa hiya lil qurba ko lissawabi lissawab ne yawan lissawab ka bayar dan me dan a baka ita ka samu gindin zama ne to kenan idan mutum ya ba wa budurwa kyauta kuma daga baya suka je suka ba wa wani lam yurda minha ko ku rinka ganewa fa lam yurda minha ba a biya masa bukata ba ya halatta yin irtija imam al-baji ya ce juzu lahu al-istirja ya dawo da kayan shi amma yaushe ne ne za a ce kamar ya yi amai ya lashe ya tanɗe idan kyauta ce ta ƙurba kyauta ce ta ƙurba da sunan sadaka yanzu wani ya zo masallaci ya kawo taimako saboda Allah bayan shekaru ya zo ya ce shi ba ba a yi masa abin da yake so a dawo mai da kuɗinsa kaga wannan kwan je wajen alkali sai a ce ai da mun kyautan masallaci galiban ita me lil qurba ne kun gane bambancin mu ci gaba ko so sai al ittisaru fi sadaqati kalmar ittisar um laifi ne a cikin wato wato sadaka shine alhabsu kenan alhabsu mutum ya rike abu da alman'u a larabci aka ce wa tasara al'atiyya irtaja'aha yin kyauta a kwace to da ya ce mana za a iya kwace za a iya juyowa yanzu kuma ya kawo mana wani hukunci to bari mu ji mai malam zai ci حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال شيني نشي muku akwai magana Umar akai لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا لرددتها قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن أو كان في هجر أبيه فأشهد له على صدقته فليس له آه أن يعتصر يا كلمة اعتصار يعتصر شيئا من ذلك لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة قال وسمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا جمعنا نح النحلة أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر ذلك إن شاء ما لم يستحدث الولد فيه دينا يداني يمنني يداينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك الأطاء الذي أعطاه أبوه فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن تكون عليه ديون قال مالك رحمه الله أو يؤطي الرجل ابنه أو ابنته المال كنا فتينا فتنكه المرأة الرجل أو الابن وإنما تنكهه إتد لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه بعد أن الله تأريش بنا من دون كديني فيريد أن يعتصر ذلك الأب أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحلة إنما يتزوجها شي wannan mutumin wa yarfa'u fi sadaqiha saboda mai lighinaha wa maliha ne ba dan Allah bane wa ma ataha abuha ne summa yaqulu al-abu shi baban ana a'tasiru zalika falaysa lahu an ya'tasira min ibnihi wala min ibnatihi ko min ibnatihi shay'an min zalika idza kana ala ma wasaftu laka خلاص to ga wani rikici maliku Allah ya masa rama yake cewa al'amuru indana al'amarin yadda yake a wajenmu yana nufin a mutanen madina cikin abin da ya tarar da malamansa suna yi lakti lafafi babu saɓani a madina anna kulla man ta saddaka a labnihi duk mutumin da ya yi sadaka wa ɗansa bi sadakatin kukula ashe uba yana iya yi wa ɗansa sadaka kula shin yaron nan karami ne jariri ne babba ne duka wa qabada hal ibnu kuma dan ya karbi kyauta anna amma ana nufin al-kabiru rashid babban da ne tunda babban da ne an bashi kyauta zai karba dan jariri na zai karba sai dai uwarsa ta karba mai ka ba wa danka kyauta ka ba wa danka sadaka kuma ya karba au kana fi hijri abihi ko kuma yaron karami ne shine fi hijri abihi yana kulawa uban shi saboda yaro ne ko kuma saboda wawa ne bai yi hankalin da zai iya karban kyautar da kanshi ba fa ashhada lahu sai uban ya kafa shaida lahu ad-damir yarji ila al-ibni fa ashhada ay fa ashhada al-abu lahu lil-ibni sai ya kafa wa ɗansa shaida cewa kai saboda canjin zamani na fa baka sadakar kaza ala sadaqatihi falaysa lahu to bai halatta ga shi uban nan ba ga irin wannan kyauta ko uwar an ya'tasira an ya'tasira an yartaji'a kwace kyauta kenan shine al-i'tisar babu al-i'tisar babin kwace kyauta babu al-i'tisar babu me kwace kyauta to anan duk uban da ya ba wa ɗansa ko sadaka ko kyauta irin wannan har ya kafa hujja ya bayar gashi ya bashi to bai halatta ya kawo ya ce karbe ba min zalika li'annahu lish saboda la yartaji'u fi shay'in min as-sadaqati ba wani mutum da zai yana mana sadaka kenan sadaka ala wajhi al-qurba sadaka ala wajhi al-qurba ba wani mai hankali ba wani wanda ya san ya kamata ya bayar da sadaka kuma ya zo ya kwace sadaka duk wanda ya ba da sadaka kowa ɗan shi kowa kaza to baya to wani zai ce yanzu ya za mu yi da wannan hadisin da wancan na ba wa ɗa kyauta akwai ba wa ɗa kyauta akwai ba da sadaka kuma ba sani ko kuna ganewa mutum zai iya sayan alawa ko ya sayi wani abu ya raba 'ya'yansa a sunan sadaka amma akwai wasu manyan 'ya'yansa suna maiduguri bai ba su ba kaga wannan sadaka ce tayyib imam al-baji ya ce wannan abin ana nufin uban da ya ba wa ɗansa babban sadaka babban ɗa wanda ya mallaki hankalinsa ko kuma ɗan da yake hannun iyayensa ko uwarsa to gaskiya bai kamata a yi isar ba ko a yi i'tisar i'tisar a kwace amma wanne ne ya halatta a kwace kyauta da aka ba wa ɗa aka ware shi a cikin 'ya'ya saboda shi shi ne aka ɗauka aka ba shi ma kuma na muku sharhi na muku bayani dan imamu wane ne muka ce ibn abdulbar allah ya masa rahama ko riwaya ce aka samu daga umar ya ce wadda take biduni sabab imamu ahmad rahimahullah kenan wanda aka ce in an bayar a iya karɓa manzo allah ce je ka ka gaya wani ba ni ba kaga dole zuwa zai je canja kyautar to in sadaka ne a sai dai sadakar fa sai alkali ya duba anya ba wayo yayi ba kyauta yake so ya masa ya juya ta mai da ita sadaka saboda ya hana wasu yayan la ya duk kyautar da aka yi ta ko sadakar da aka yi ta ala wajhil qurba kawai ni ina so ku gane dan kar ku samu cin karo akan hadisan nan duk sadaka duk kyautar da aka yi ta ala wajhil qurba ita ce haramun a karbe ta ma kana min al atiyati ala wajhil qurba ake nufi fala insarafi al itisarafi qala malik wal amru indana imam malik fi man nahala waladahu nahalan nuhalan afwan ko nuhlan bi dhammin fasukun duk wanda ya ba wa ɗanshi ainihin wato wasu kyaututtuka mutum ne yana da 'ya'ya ko yana da ɗa sai ya ba shi kyauta yana da ɗa sai ba shi kyauta au a tahu a ta'an laisa bi sadaka ya ba shi kyautar da ba ta sadaka ba ne kenan lamtakun ala wacce lukai ba ne don neman kusanci ko neman sadaka to inna lahu inna lahu me inna lahu inna lahu an ya'tasiraha an ya'tasira dalika yana da daman ya kwace wannan kyautar yartaji fiha malam to amma malam yastahdisil waladu dainan matukar dai dan bai je ya kirkiro wani bashi ko ya ciyo bashi akan mutane yudanihin nasu bihi ba ya fake wai an ce wai daga ganin hadiri mutum ya je wanka da ruwan kashi daga cewa babanka ya baka kyauta kawai sai ka je ka ciciyo bashi to sai baban ya zo ya fasa to idan aka tarar ɗa ya ci bashi saboda kyautar da uban shi ya bashi to bai halatta uban ya karɓe kyautar ba saboda ai ka yi implicating ɗinsa ka jefa cikin rikici da ka san za ka karɓe don me za ka bashi ya je ya je ciwo ba shi wa ya amanuna hu alaihi mutane sun aminta da shi min ajli zalika al-ata alladhi atahu abu saboda kyautar da ubansa ya bashi sun yadda yaron ba mai ƙarya bane ba ƙarya yayi ba yace wallahi babana ya bani wata katuwar gona kuma zan sai da ita miliyan 100 da haka ku bani bashin naira miliyan 30 ya manuna sun aminta da shi to kuma sai baban ya zo ya ce ya kwace to bai zai yi ba bai halatta irin wannan kyauta din ya kwace ta ina fata ana fahimta to me yasa aka kawo misalin da anan imam al-baji yace li'anna zahira min madhhabi malik zahirin zance a mazhabar imam malik annahu la ya'tasiru illa al-abawayn min al-ibni wal ibnati sigharan kanu aw kibara ba wanda yake karban kyauta wani hukunci kenan ya ba da kyauta ya kwace ta sai dai in uba ne wannan ana magana akan hukuncin uba ko uwa ne banda aboki banda makoci banda amini maganar kwace kyauta saboda akwai hadisin da ya hana a kwace kyauta yanzu kun ga an daɗa matse mana hukuncin amma yanzu an daɗa buɗa mana cewa idan uba ne yana da daman ya ba da kyauta ya kwace Allah sa kuna gane ku kula fa saboda ba ta fatawa idan uba ko uwa ta ba wa yaro kyauta tana iya kwace ko yana iya kwace amma shi ma da sharadi a malikiya uwa da uba ne suke da daman su karbi kyauta to ya maganan kaka namiji ko kaka mace suna da wannan matsayin akwai sabanin zance a wajen imam malik a riwayar ibn wahab la ya tasiru kaka ko namiji ko mace ba sa iya kwace kyauta da sauransu aljaddani ko aljaddatu aljaddu waljadda bi manzilatil abawaini da kaka namiji da kaka mace duk a matsayin uwa da uba ne kamar yadda babanka zai iya kwace kyauta uwarka za ta iya kwace kyauta kakanka ma za su iya kwacewa wannan dai sabanin malamai ne malai yace fa laysa li abihi an ya'tasira min zalika shay'an ba'da an takuna alaihi diyunu baya kan ubansa bai halatta ba uba ya kwace wannan kyauta da ya ba wa ɗansa bayan ɗan ya je ya ciyo ba su suka gaskiya bai kamata ba an hana kuskure ne kala malikun aw yu'tir rajulu ibnahu aw ibnatahu to ga wani kuncin ko kuma mutum ya zo ya ba wa ɗansa ko yarsa mace malan dukiya fatankihu almar'atu ar-rajul sai mace ta je ta auri wannan yaro namiji wa inna ma tankihu li ghinahu ashe ashe ba dan Allah ta je ta aure shi ba ta ji labarin babansa ya bashi kudi ta aure shi ne li ghinahu saboda wadata ta sa وللمال الذي أعطاه أبوه سبب دوكي دأبان شيباشي فيريد الأب أن يعتصر ذلك sai a lokacin uban ya ce to ni kuma dukiyar da na bayar ma na kwaci kar ka manta imam maliku ya gina wannan hukunci ne akan ya halatta uba ya ba wa ɗansa kyauta ya kwaci ka ɗauka ka ba wa ɗanka kaga bai da hankali ko ya rashin ka ce kawo ce na fasa ba zan bayar ba wallahi malam ilimi yana da daɗi kuma bincike yana da kyau in mutum bai karanta wannan abun ba zai je ya ta buga fatawa ya kake gani mana tsaraici bai da daɗi mana har ka manta ɗa tsakaninsa da uba ɗiya tsakaninta da uwa ko ɗa da uba ko uwa da uba akan hukuncin bayan da kyauta a kwace fa a je a yi bincike fa su hukuncinsu daban ne ba saman kamar sauran mutane ba ne kakka yi wata tambaya sai mun gama kana tambaya rikici a zakan yanzu kun gane karatun uba ya ba wa ɗansa kuɗi budurarsu ta ji labari ta matsa ma nasiru ne Allah ya budi yana ta nema da amma yanzu an je ya samu wata ta zo ta makale sai da ta aure shi shi kuma baban da ya ji labari oh ba dan Allah aka yi auren nan ba to na fasa kyautar to shine shari'a ta ce matukar har yaron nan ya je ya yi harkar aure an zo za a aure shi kaga yayi ya shiga harka da ya ciyo bashi aka ce kar a karba to a daga yaron nan kafa don Allah bar masa kudin nan wannan abu na biyu yana nuna mana ashe malam ana iya auren mutum ba dan Allah ba ana yi ko a kar a ce sun fi yawa ana yi dai ko to kenan kai ma in ka gani za ka iya zuwa kenan ka yi kwarai kuwa Allah ya sa wata hajiya mai gidanta ya zube ya tara kaya Allah kaga cewa zaka je ka ka kwashe ta saboda ka kula mata da dukiyarta da 'ya'yanta wannan abu ne mai kyau shi yasa shi yasa wallahi malam ba a so mutum ya aure ya cike da wurin nan akwai matsala fa duk wanda ya aure wallahi astaghfirullah Allah na tuba ka yafe ni bakin cikin da zaka tarar da shi damuwa ba fa na hana ku yi bane amma duk wanda ya cika da wuri wato zaka ciza yatsa kai ba abun ka kora ba ga kuma alkhairai suna ta zuwa malam dab ka zauna kana jira kuma baka rufe ba Allahu a'lamu zaka mutu ko ba zaka rayu ba kuma wannan duk wanda yake da mata hudu ku je ku tambaye shi zai gaya muku irin kukan zucin da yake in mara tsoron Allah ne da kansa zai rinka taro rikici wallahi sai in kori mutum a gidan nan kuma amma abu mamaki mai mata hudu kuma an fi masa ladabi da biyayya saboda mai an san a wuya yake yanzu zai zubar alkhairai tam yasa ka bi hankali ka bi hankali wani yayi auren ai aka zo aka yi mai magana ya ga wata gata nan malam guzuma an mutu an bar mata kuɗi na fitar hankali ta zo ta ce wallahi Allah ya sani wato kuɗi ne na hauka take da shi ta seto wani bawan Allah ta ce ni na san za ka riƙe ni da amana da 'ya'yana da dukiyata ta ce gaskiya ne hajiya ta ce don Allah ka taimaka mu yau ita take nema ba ta sani ba ya shiru ya ce Allah ya sa ya ce wallahi na rufe na rufe kofa yana gani ta tafi da dukiyar nan malam na'am a ni dai ba a baki ne ba istibdal zo wai kaji wai akwai halaccin saki ai za ka tuna wannan idan yarka ce aka yi mata plus and minus ai duk abin da ka tashi za ka yi wata mace to tuno wannan yarka ko karama ko budurwa sai ka tuna in kai wa yar wani a kabari in aka yi maka ba za ka ji daɗi ba ko ɗanka wata ta canja shi to shi yasa sai dai haƙuri ni dai na gaya muku ku bi hankali kuma Allah mai maganin mutane ba wanda ya san gobe wani kuma zai gama jira ya ƙi ya rufe kuma komi bai zai zo ba sai ma sai ma a jarabe ka da talakawa sannan duk wanda yake yake da mata ɗaya biyu ko zai ta uku ko hudu to ya tsaya ya aure mai manufa dan me yasa za ka yi wannan auren ba wai kawai tunda ba aure ne na fari ba a sai ka tsaya ka darje ka duba manufofinka na rayuwa saboda me za ka yi wannan auren dan Allah ne ko ba dan Allah ba ne sannan me manufarka me ribarka a ciki aka zo ka yi wa kanka auren da za ka ƙara wa kanka nauyi in akwai inda za ka ɗan samu sauƙi-sauƙi gaba tafi can to wani wani karatu ne dai barin tsaya a haka karar yanda kuna ji kuna ji na ko imamu malik ya ce kad na halaha abuha an nuhala ko kuma ya juya a mamama fa yuridu abu an yi atasir da zalika au ya tazawwaju ar-rajul al-mar'a ko kuma wani yaro ne mutum namiji ya je ya auri wata mace kad na halaha abuha an nuhala babanta ya bata kudi kyaututtuka ya ji cewa kai yarinyar nan tana da harka a hannunta akwai kayan aiki inna ma ya tazawwajuha wa yarfa'u fi sadaqiha li ghinaha wa li maliha imam malik yace ashe mutumin nan ya je ne yana niyyar ya aure ta wa yarfa'u wa yarfa'u wa yazidu yana ƙara mata sadaki ka san idan kana so ka ɗebi mace da wuri sadaki ma tunda ai mai daraja ce bari ka sa mata kuɗi da yawa yanzu ana ta rikicin kuɗin sadaki yanzu fa rubu dinar ɗin ma baya kaiwa yanzu mafi ƙarancin sadaki naira dubu casa'in da tara ne shine mafi ƙarancin sadaki ya hau ma ɗari ko to yanzu a ƙa'idar yan ba da aure akan rubu dinar to in aure bai kai dubu ɗari ba to ba za a ɗaura shi ba ɗari da uku kaji shi ma sadakin shi ma ƙaruwa yake saboda dala ko to Allah sawaƙi amma a ƙauye malam har yanzu ana ɗaura aure a dubu sha biyar ba ruwansu da wannan maganganun 15,000 wani ashirin wani kaza ko mu ma satuttukan da suka wuce ɗarin aure nawa na ɗaura satin da ya wuce a nan dubu sittin dubu hamsin wani ma da ɗan ɗorawa wai hamsin da biyar wai shi yana gani ya ɗan ƙara da ya ɗauka hamsin ne ai ya ƙara biyar wai ya yi oba bai san ya ma kai ɗari da wani abu ba to wallahi malam mai hali idan ya zo miliyan zai yanka ya ce ga wannan ki je kuwa wani kayan lefe ana ta wani wahala a je kaza a je kaza kana ta tare tare a kashe dubu ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar waye waye wani in ya zo cewa zai ga miliyan goma ki je ki sai kayan laifinki miliyan goma a ga wannan uban kaga ya huta a cikin ma zai sai gado da katihunsa gaba ɗaya yasa gaskiya ne idan mutum ya zo zai aurar da yarsa ya samu wuri mai ɗan dama dama kare ya wasa da shi to ai gaskiya ne ya na ji kun yi shiru saboda ku ba ku da dama daman ko wurin da za a taimaka wa yarinya ba ta sadaki mai kyau kuma kudin yan kayayyakin da za a mata na laifi a tura mata miliyoyi wani ma biya ya yi ya ce ga kudin jirgi da uwarki da uban in shi ma yana so zai raka da naki ku tafi ku je dubai ku je ku siyo kayan auren ku a can ya ga wannan ko airport ba taba zuwa ba uban haka kar ku sai kayan auren ku a Najeriya ku tafi Dubai ya hada musu daloli miliyoyin kuɗi yace ki tafi da ke da haji an kun zo dawowa kuma ku biya ku umra malam auren nan za a kashe shi ai bai zai mutu ba wallahi biyayya yarinya take malam kamar ta ci kafar mijin kuma fa ana yi ka rabu da mai kuɗi a garin nan in ya ga yarinya yana so mahaukata ne ka san mahaukata ko haukacewa suke in sun ga yarinya fara yarinya suna son ta komi zai iya bayarwa to kaga in Allah ya ciyar da kai ka samu wata mai dan dama dama a kasan ka wani yazo ba zan ce wawa ba wani mai alheri yazo ya loda maka abubuwa ai sai kai godiya kai lakab ta ce Allah ya baku zaman lafiya kai kan ai kaga Allah ya baka zaman lafiya tunda ba wani wulakanci ustaz mutane daban-daban ne waye ce duk wanda ya maka wannan shi zai man wulakanci hali ne kawai in ka ba wa mai wulakancin sai ma amma in ka ba wa dan arziki ƙari ma zai ma kai bari in gaya maka akwai yadda za ka haife ta billahi azimu malam ka kyautata mata tarbiyya ita ce dalilin arzikinka Allah yakan iya mutum arziki ta hanyoyi da yawa wallahi wanda zai kare rayuwarsa yana cikin talauci da ya aurar da yarsa ta dalilin wannan auren yan yar ya huta ba kwaɗayi nake koya muku ba ina muku bayani ne na rayuwa don komai yana iya faruwa kawai shikenan saboda kana da addinin Allah baka daman sai ka ce a bara'i ba ka je ka ɗauki irka ka je ka bawa inda zai kashe ta da yunwa ba abinci ba kulawa ga duka ga zagi wata ta ce malam ba ci ba ciyarwa sai shegen duka duka kashi yake ba to wa zai dauki sai ba wannan ai ba zai yi ba ha kuna tare da ni kad na halaha abuha an nihala inna ma yatazawwaja wa yarfa'u fi sadaqiha li ginaha wa limaliha wa ma ataha abuha shi wannan mutumin inji imam maliku ya auri yarinyar nan ne saboda me saboda wadatarta saboda dukiyar da ya ji da kyaututtukan da ubanta ya bata ثم يقول الأب أنا أعتصر ذلك daga baya wai sai uban yazo ya ce to na kwace falaysa lahu an ya'tasir min ibnihi koda an halatta wa uba ya kwace kyautar da ya wada koda an halatta wa uwa ta kwace kyautar da ta yi wadiya to a irin wannan yanayi situation bai halatta ba ya kwace daga ɗansa ko ya kwace daga diyarsa shay'an min zalika idza kana ala ma wasabtu laka maliku ya ce idan dai a bisa yadda na sifanta maka ne na yi maka ainihin wato bayani imamul muwaffaq yace lil abi ruju'u fi ma wahaba li waladi ina dada maimaita mu malamai ya ba wa ɗansa kyauta ya ce na fasa ina maimaita muku idan uwa ne ko uba wannan shine zahirin mazhabar imamu ahmad sawa'un ya karɓe kyautan nan don yana nufin ya daidaita tsakanin 'ya'yansa ne ko kuma ba wannan ba ne kuma shine ra'ayin imamu maliku da auza'i da imamu shafi'i da isa da abu saur akwai wata riwaya kuma ta imamu ahmad wata laisa lahu ruju'u fiha har uban imamu ahmad ya faɗa a wani ra'ayin nashi yace kada ya karba shine ra'ayin su sauri da al'ambariyu me dalilin su kuma sai suka ɗauko hadisin al'aibu fi al'aidu fi hibatihi kalkalbu ya wanda yake yin kyauta ya kwace kyautarsa kal'a'idi fi kai'ihi ne kamar wanda yake yin amai ya haɗe aman hadisin bukhari da muslim to ku je ku karanta um, wasu kuma malaman sun kafa hujja a hadisin bushair ibn sa'ad fardudhu fa'arjehu annabi ya bada umarni ya ce a dawo da kyautar a mayar kamar yadda ya zo a cikin wadda to wai dai karshe dai iyakacin abin da za a ƙure zance a kan ƙwace kyauta na uba da uwa ga ɗansu aljawaz kunan ka ba wa yaro ka gaba da hankali yana ma rashin hankali ka ƙwace kayanka ina fata ana fahimta to kuma na gaya muku wace irin kyauta ce kuma bata halatta ba don ya yi mana bayani allah ya masa rahama shi imamu malik rahimahullahu ta'ala babu alqada fil umra kun san la'asar ta canja yanzu har yanzu bata shiga ba sai magana akan al'umra abinda ake nufi da umra shine kyautar da mutum zai bayar iya tsawon rayuwa za mu yi bayani a kai insha Allahu tabaraka wa ta'ala mala ya ce حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولأقبه فإنها للذي يعطاها فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا لأنه أعطى أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكهولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها قال القاسم بن محمد ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا قال يحيى سميت مالكا يقول على الذي منني العمراء ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولأقبك وحدثني مالك أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دراهم دارها كيكو قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد زيد بن الخطاب كينان قبض عبد الله ابن عمر المسكن ورأى أنه له ورأى أنه له to babin da ke magana akan irin wannan kyauta ta al'umra an ciro ta ne daga wato iya tsawon rayuwa daga al'umru ne bi dammil aini wa sukunil mimi maksuran kuma an hakaito din a wata riwaya al'umuru bi dhammil aini wa bi dhammil mim kaga yace al al'umra ko al'umura duka in ka ji wani malami ya karanta al'umura daidai yayi in ka ji wani ya karanta al'umra shi ma daidai ne wa hukiya bi dhammi al-ain wal mim jami'an طيب akan ce kuma al'amura shine bi fatil aini wa sukunil mil al'amura duka ana yi طيب shi kala-kala ne irin wannan kyauta ta umra mutum ya ce na baka na baka wannan gida iya tsawon rayuwana na baka wannan gida iya tsawon rayuwarka ko na baka wannan gida iya tsawon rayuwarka da ‘ya'yanka da jikokinka wannan duk mun karanta da ku a shekarun baya can a cikin bulugul maram amma na san an manta sai dai kuma waɗanda suke karantarwa a cikin littafai kashi na farko shine ka ce wa mutum ga wannan gida na baka shi kyautar umra idan ni na mutu ni da na baka in ni na mutu to danginka su ci gaba da zama ko magadanka su ci da zama wannan ya inganta a wajen malamai imamun nawawi ce la khilafa fi sihhatiha na baka gidan nan ka zauna ko da bayan mutuwa na da kai da 'ya'yanka da jikokinka to amma yaushe tana karewa wannan kyauta ko ba ta karewa to sai shi ya mutu kaga 'ya'yansa za su dawo kai sai 'ya'yansa suka mutu kaga jikokinsu za su dawo kai to ai ya riga ka za ta tsaya nan ko ba za ta tsaya ba za mu tattauna insha Allah akwai saɓani shin waɗanda suka biyo bayan waɗannan za su ci gaba da cin moriyar wannan kyauta ko ba za su ci moriyar ta ba kyauta ta biyu ta umra ko umura na baka wannan gida iya tsawon rayuwarka amma bai faɗi ‘ya'ya ba bai faɗi dangi ba bai faɗi na biyo ba baya ba wannan ya halatta na baka wannan gida ka ci gaba da zama iya tsawon rayuwarka ba ana yi ba wasu ka ce ya halatta wasu ka ce eh ya halatta amma tunda ya ce iya tsawon rayuwarka to ƴaƴanka da magadanka duk sun shiga ciki to amma shi cewa na baka iya tsawon rayuwarka imamu shafi'i a ra'ayinsa sabon ra'ayi ya ce wannan duk wanda ya bada irin wannan kyautar to jikoki ma sun shiga haka imamu ahmad ya faɗa da sauri da abu ubaid da wasu wasu ka ce bai inganta ba li'annahu tamlikun ne mu'akkatun mallakawa ne amma gajeren mallakawa bai da bambanci kamar mutum ya ce na sayar maka mota ta amma daga nan zuwa shekara biyar ya halatta ba ku gane ba ku ina bayani ne akan tamlikun mu'akkat ka mallaka wa mutum abu zuwa wani lokaci gajere akwai malaman da suka ce bai inganta ba me dalilin ku suka ce yanzu sayan mota sayan fili sayan gida ba mallaka ba ne idan ka cire kuɗi ka sayi mota in ka cire a in ka cire kuɗi ka sayi gida ba ka mallaka ba to idan mutum ya ɗauki gida ibaka ko ya ɗauki mota ya baka ba ka mallaka ba me bambancin wancan mallakan da wannan mallakan duk ba sunan su mallaka ba to yanzu ka sa kudinka ka sayi mota a ce maka iya shekara goma ne iya shekara biyar kuma ka saya suka ce a tamlikul mu'akkatu la ya juzu hankalinka ba zai yadda ba aika sayi gida a ce maka iya shekara goma ne kawai ko da yake ita gwamnati tana tamlikul mu'akkal a wajen gwamnati ana cewa duk wata ƙasa wai ta gwamnati ce wai yanzu duk nan gudun bayan shekara ɗari gwamnati za ta iya kwacewa da ginin da komai wannan tamlik ne mu'akkad a shari'a wasu malamai sun ce haram ne dan ba a mallaka mutum a ci wannan fa a musulunci kenan na maganar shari'a ne kada wani ya kai ni ya ce kaza suka ce tunda kun yarda wannan bai halatta ba to bi halatta ba ma ka ba wa wani gida ka ce wai na baka wannan ka je ka zauna iya tsawon rayuwarka iya tsawon rayuwarka ma'ana in ka mutu babu suka ce a ra'ayi na uku suka ce ya halatta ganin dama ne ra'ayi ne ka ba wa mutum gida ya zauna iya tsawon rayuwarsa in ya mutu ya dawo wajenka idan ya mutu ya dawo wajenka ko ya dawo wajen magadanka kamar yanzu misalin wannan gidana ne abdullahi madobi na baka wannan gidan ka je kai ta rayuwa a cikin iya tsawon rayuwarka iya tsawon rayuwarka kai ba iya tsawon rayuwa ta ba to yanzu in ni na faɗi na mutu zai ci gaba da fa'idantuwa? ai daman zai ci gaba da fa'idantu saboda cewa ne na baka gidan nan iya tsawon rayuwarka kai da na bawa to sai kuma ya zo ya faɗi ya mutu gida ya dawa ya dawa na magadana na mutu ya mutu gida sai ya dawa na me? ranar da ya mutu ‘ya'yana za su iya zuwa su ce ba mu gidanmu damun cewa iya tsawon rayuwarka tun da ka mutu zance ya ƙare kuna tare da ni ra'ayi na hudu suka ce kai wannan fa aro ne kawai ariya ce kawai aro ne da wayo kawai kawai da ka ce kyauta ku daina ce mata kyauta in kuka ce kyauta za a ba da mushkila ku ce aro ne na baka aron gida na iya tsawon amma karka ce na baka kyautan gida don ba a tamlikul mu'akkad amma aro na baka aron mota ta shekara biyu na baka aron gidana shekara ashirin abokina ya bani aron gidana gidan shi shekara goma har in gina nawa wannan suka ce ariya ce kenan duk lokacin da wanda aka ba wa isa mu dama sai i dawo da ita idan mai kayan ya mutu adat ilal warasa sai ya koma kan mai magata to wannan akwai bayanai da yawa kuma ga shi lokacin sallah ya yi insha Allah za mu dakata nan gobe sai mu dora akan jawabi dangane da irin wannan kyauta abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah imana afuwa subhanakallahumma bihamdik